الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدي لهم ذكرا يا رسول الله yadda ka ji mun gistanta maka gistoshi tun daga gistar annabi musa da yadda ya karbi aika da yadda ya sha maya tare da fir'auna har dai muka kawo nan har zuwa labarin samiri wa kazalika haka nan muka sauka muka da wannan alqur'ani qur'anan abun karantawa arabiyyan da larabci wa sarramna fi min alwa'idi ko mun yi bayani filla filla na narko idan mutum bai yadda da wannan alkur'ani ba ga abin da zai same shi duniya da lahira idan mutum bai yadda da wannan alkur'ani ba ga abin da zai same shi irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da annabi ludu da annabi ibrahim zai same shi haka abin da ya samu fir'auna mutanen annabi musa kenan inda mutum bai imani da wannan alkur'ani ba ya ƙi yadda to ya shirya abin da zai same shi irin abin da ya samu mutanda wasarrafna mun yi bayani filla billa min wa'idi na narko da Allah watakila hum yattaquna ko sa ji tsoro aw yuridu lahum zikra ko kuma wannan qur'ani ya sa musu wani sabon tunani su wazantu فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وهيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق الملك الحق الله sarkin gaskiya fir'auna ƙarya yake ba sarki ba ne abin bautan samiri ƙarya ne ba abin bauta ba ne allah shi ne almalikul haqqo ubangiji sarki na gaskiya wanda ya yi komi ya yi kowa yake mallake da komi yake mallake da kowa almalikul haq wala ta jalbir qur'ani min qabla an yuqda ilayka wahyu ya rasulullah kar ka riga wahal da kanka idan jibril ya kawo maka wahayi kana saurin yadda zaka haddace a'a inna alaina jam'ahu wa qur'anahu shi qur'anin nan ah, mu ne zamu kiyaye maka shi ko da ba kai wahalan neman haddacewa da abin da jibiru ya kawo maka ba ni ne zan inna alina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alina bayanahu ni zan rike maka wannan alqur'ani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamun ahalicci annabi adam ma yana nan a wurin Allah sunansa Muhammadu manzon Allah kamun ma adam bainal mai wa komi an riga an gama to komi yana bin tarihi ne lokaci kaza za a bayyana kaza lokaci kaza za a bayyana kaza lokaci kaza har annabawan suka kare aka aiki aka aike suka kare daman ya alƙawari shine na ƙarshe to sai ya fito sallallahu alaihi wa sallam to karka wahala ita ajala bihi inna alaina jam'ahu qur'anahu saboda haka Allah yayi yayi alƙawari shi zai lamunce masa shi alkur'anin kar ya da kansa neman haddace abubuwan da aka saukar ba ma wai karatunsa nasa ba tara qur'anin ba Allah ce ya ɗauka shi zai yi jam'ahu wa qur'anu karanta shi ma Allah ya ɗauka shi zai yi jam'ahu tara qur'ani da karanta qur'ani yanzu ka sa kaset na karatun qur'ani ko irin dan abin nan gutsuraren nan mai kama da wanda ake sawa mai sunansa mai more in ka sa ana karatun qur'ani wa yake karantawa ai ba kowa sai Allah in duk inda ka Allah ya alƙawari ya ce dama shi zai tara Qur'ani kuma shi zai karanta shi summa ina alaina bayana kuma ni ne zan yi bayanin abina alqur'ani kullum duniya sabon tafsiri yake fitowa Allah yana ƙara bayani abubuwan da suke bayyana Allah yana ƙara bayani yadda ka tara Qur'ani lokacin da ake saukar da shi dai haddacewa akai akwai mazajen da suka haddace abubuwa duk da aka saukar sun haddace shi to ana nan ana nan da manzo Allah ya bar duniya ba a rubuta Qur'ani an ajiye ba iyakan abin da aka haddace da abin da aka rubuta kaza na hannuwa ne kaza na hannuwa ne su ne hannayen sahabbai to lokacin da Abubakar ya kama sai aka je aka yaƙi aka yaƙin riddaddu sai aka yi asaran mahaddata a wurin yaƙin sai na umar ya gaya abubakar abubakar ran baka shawara irin wannan asara da muka yi na yau mahaddata sun mutu in fa ana irin wannan mahaddata suna mutuwa wata za mu nemi qur'ani mu rasa zan baka shawara ka ba da umurni a tara qur'ani a daure shi ya zama dauri guda yana a hannun mutane don kada a mutu mahaddata su mutu a rasa shi abubakar shi ta ka bani wuri abinda annabi bai yi ba bai ce ayi ba kai ne zaka zo ka bani shawara ni ba zan yi abinda annabi bai yi ba yace wallahi alheri ne wallahi alheri ne amma ina roƙon Allah da ya sa mini wannan a zuciyata kai ma ya buɗe zuciyarka ya sa maka sai Umaru ya tashi ya tafi can sai Abubakar ya kira mini Umaru lalle abinda ka faɗan nan ne ma Allah ya buɗe min zuciyata ya kamata mu saka dai to yanzu ya za mu yi to ba wanda zai suka taɓa annabi rubutu suna da yawa sun kai mutum talatin da wani abu amma wanda suka fi yawan rubutun wahayi ba kamar zaidu musabit makwabcinsa ne wannan saurayi ne yardadde shi za mu kira mu kira waɗansu mu haɗa da shi a gayyato mahaddata da abin da aka rubuta ana zuwa ana rubutawa suka kira zai dumnu sabi suka gaya masu abin da muke so a yi a a a a abin da annabi bai sa mu mu yi ba bai yi ba bai ce a yi ba yanzu kun zama manyan gari ku ne za ku sani yi abin da annabi bai wallahi da ku sani wannan aiki gara ku ɗora min duwatsun madina kenan sai ya tashi ya tafi kai to Allah Allah ya bude zuciyar kai ma yaje ya dawo yace ni ma dai shawaran ta ku tashi ke ni to sai aka so mu shawaran yadda za a yi sai aka ce ana ana gayya duk wanda yake da wani abu da ya haddace na Qur'ani ana kiransa a fadan Abubakar wanda yake da wani abu rubutacce Qur'ani ana kiransa a fadan Abubakar ta haka ne aka tara alqur'ani sai da in mutum ya kawo karatu sai tambayi sahabbai kun san wannan karatu annabi ya karanta shi a gaban ka Qur'ani eh mun sani to sai a rubuta dama annabi ya riga ya shirya ayoyi duk inda za a sa su kan wannan an riga an gama to sai an gama kenan sai huzaifa ya kawo ayoyi guda biyu aka nemi wanda ya san ayoyin aka rasa ba za a sa ba sai ka samu shaidu guda biyu sun tabbatar an karanta wannan ayoyi annabi ya karanta bai samu ba ya to annabi ya taɓa sayan doki a kasuwa ya ce mai doki ya biyo ya karbi kuɗi mai doki yana bin sa ana taya doki ana taya sai aka zabgawa doki kuɗi sai mai doki ya tsaya ce mai gida in ba za ka sayi doki nan ba fa ni zan sayi doki na annabi ce doki ne ko doki na ba na riga na sayar da kai ce bi ka gida za ka sayi doki to abun ku ai na shaida ne lokacin da ka ce ka saya wane ne a wurin ko zai ce gani ina wurin lokacin da aka ci nikin gadi annabi ya dubi ko ina ba wani na biyu ce to je kana kafa ka shaida mutum biyu kai ɗaya ɗin ko da ganin to annabi ya taba kafa an shaida mutum biyu ko kun yadda ki shigar da wannan ayoyi su ne da gajiya ku zuwa ƙarshe ka ce to shi kenan aka sa waɗannan ayoyi har ma an yi shawara an ce da sun kai uku sai na warke da na mai da wata sura musamman to da haka aka tara alƙur'ani da aka gama tara shi zamanin sai na umaru ya wuce zamanin sai bayan abubakar gani zamanin sai na usmanu sai aka yi ta jayayya kowa ya karatu ni ga yadda aka karantar da ni wancan ma ni ga yadda ana jayayya to sai aka zo ga sai na Usman aka ce ka riski mutanen garuruka suna musu akan alkur'ani kowa ce ni ga yadda aka karanta da ni ga yadda ka rubuta naka na fada ka aika musu ko ina sai aka kira su habba aka yi shawara da su aka ce to shi kenan sai a sake rubutawa don wannan littafin na farko din da aka rubuta tun da yana sai hannun sai na bakar da ya rasu ya koma hannun sai na umaru da ya rasu ya koma hannun hannun yasta hafsa amma kan annabi duka ba wanda ta iya rubutu sai ita hafsa din kade aisha malama ce ta haddace hadisi da ba ta rubutu to sai aka je a karbo shi ainihin original din a tara mutane kamar da su zo su yi rubutu sai aka yadda aka rubuta wajen nuska kamar ko biyar ko biyar ko shida ko bakwai sai na usman ya rabar wa duniya a lokacin inda inda ake da garuruka duka amma duk dai nan ba ba ya ba wasali har alif har har hijira ta kai saba'in da biyar sai aka ce to wannan qur'ani fa yanzu ya shiga ajamawa idan ba sa masa digo da alamomi ba ba zai karatu ba wani wuri a lokacin babu digon digon tako ya ko cako ko ba ko nun mai da haka kawai kamar rubutun bature kuma ake karantawa an taba kai fatiha wani wuri za a karanta mai karatun da yake iyaka na da ya zo alhamdulillah rabbil alamin ya kai iyaka na abudu iyaka nasta'inu sai ce ataka bi abdin wa ataka bi sab'in domin bi abdin da na abudu duk ɗaya ne in ba yaya wa ataka wa iyaka in ba yaya duk ɗaya ne bi sab'in da nasta'in duk ɗaya ne in babu yaya sai wani ya ce baba ba haka bane iyaka na abudu wa iyaka nasta'in barakallahu fika ya waladi to haka akai dabara akai wa qur'ani yaya da wasali wata hudu aka gayyaci ma da wasu wannan duk saboda inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna aka tabbatar da qur'ani ga ya'ya ga wasali ga sumuni aka raba shi kashi 30 kashi 30 aka raba shi ya zama kashi 60 shine hizu hizu to da haka har aka zo kuma bayan lokacin da ake ƙara ya'ya da wasalin aka cece duk wanda ya ƙara wani abu qur'ani Allah ya ya la'ance shi duk wanda ya ƙara wani abu Allah ya la'ance shi har aka zo kuma lokacin ɗaɗɗi nan ma aka yi ta gwagwarmayawa ne mutum kafiri ya yi wani ba sa ƙur'ani wai kafiri zai ɗan ba ƙur'ani duk wanda ya haka kaza kaza kaza kaza to saboda haka ina yin wannan bayani ne don masu cewa ko menene bidi'a ko me bidi'a din nan bidi'a nan dole an kasa ta kashi biyar wata bidi'a ba ta yi in ba ta yi ba addini ba zai yi ba wata bidi'a yanzu in kace alqur'ani nan sai ka samu irin na sahabbai mara ƴaƴa da wasali na zaka samu mana shi babu in ko yanzu kace qur'ani na dabkin ma bid'a ne ta biyu hada shi bid'a ne yi masa yaya da wasali bid'a ne a dabba shi a karfe ma bid'a ne to in ka kawo da wannan duka ina za mu samu qur'ani ko hadisi saboda haka dole ne bid'o'i san ka suka yi wannan bid'a ta dole wajiba da bid'a mandubi da bid'a mustahabbi da bid'a makruhi da bid'a haramu ko ko mubahi to Allah ya ce shine zai kiyaye Qur'ani gashi ko ya kiyaye shi yadda yake zamanin manzo Allah haka yake hannun mu sai dai dan alamomin da aka sa na maganin batawa inna alaina jam'ahu wa qur'anahu thumma inna alaina bayanahu wa qur rabbi zidni ilma wa qul ya rasulullah ka riga cewa rabbi zidni ilma Allah ka kara mini ilimi abin da annabi ya fara ji wajen Allah ikra kai karatu kai karatu bayan ya yi karatun an saukar da ayoyi da surori masu yawa har an iso nan Allah ya umarce wa qurrab bi zidni ilman ka riga cewa Allah kara min ilimi Allah kara min ilimi saboda ilimi bai da iyaka
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له
فلقد أهلنا إلى آدم من قبل ونسي ولم نجد له عزما ولقد أبنجي ياتي حقيقة مني الكوري دكاكنك النبي آدم فنسي sai ya mance walau na jin lahu azman ba mu samu himma wadda za ta hana shi mantuwa a wajensa ba ubangiji ya gaya masa shaidan makiyinsa ne in haza duk laka wali zaujika sai dan makiyin ku ne kar ku yarda da abin da duk zai yi fara yi kurjan na kuma jinsi fita ce kar yayi kutu kutu ya fitar da ku daga aljanna kamar da hankali to bayan Allah ya shigar da su aljanna ya nuna musu komai nan duk komai da komai nasu ne komai amma ya nuna musu wata bishiya kar su taba kar su ci to shi ganan shedan yana bin su lokacin ba hana shiga aljanna ba yana bin su yana bin su adamu yana ta godiya wa Allah yana godiya wannan kan ba abin da zamu ce wa Allah sai godiya sai dai mu roƙe shi mu dawoma a ciki shedan ce ma dalla na samu abin da zan kama shi da shi sai ya nuna mu kaga ita aljanna duk wanda ci zai dawoma aljanna kuma ya samu mulkin da ba ba zai ba zai tsufa ba kenan to sai ya mance da alƙawarin da Allah ya ce masa karya yi maganin shedan karya yi nasiha sai ya ce abin da aka hana shi wanda fiye da wani miji da azuma وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى آه، wannan kissa ta zo a Qur'ani wajen sau bakwai ta Iblis da Adam amma ko ina aka kawo ta akwai dalilin da yasa aka kawo ta wani wuri aka kawo ta da tsawo da muhawara wani wuri aka kawo ta a- a- saboda an riga yi bayani a wani wuri ba sai an yi bayani ba wa iz ya rasulullahi ka tuna iz qulna lil malaikati isjudu li adam lokacin da muka ce mala'iku su yi sujada wa adam ubangiji lokacin da ya ya hada ƙasa da ruwa ya halicci adam ya kira ya fesa masa rai ya kira mala'ikai ce ga wanda zan kai shi bayan ƙasa ya zama khalifa na to sha'aninka da malamai suka dubi adam suka same shi yana da ɗabi'a guda uku akwai hankali akwai kwaɗayi wato wato sha'awa akwai fushi sai suka ce a'a ya ubangijinmu wannan ko ka gashi ba zai yi abin kirki ba hankali kadai ne kyakkyawa cikin halayen ɗabi'o'insa idan fishin nan ya danne hankali ba irin zubar da jinin da ba za a yi ba idan kwaɗayin nan nasa ya danne hankalinsa ba irin ba irin sabo da ba za a yi ba mu kan mun a gani mu ko ka kai shi ba wani abin kirkin da za a yi Allah ya ce ni na san abin da ku sani ba inni alam ma la ta'lamuna mala'iku ba su sani ba hankalin ina ce akwai shi to ai shi hankalin dole ne sai da shi ake mulki kuma sha'awa dole sai da sha'awa idan mutum ya ce me duniya ya yi ɗakinsa ɗaya matarsa ɗaya to jama'a sai in sun zo ina za su kwana ba yi da kuɗi bai tara abinci ba ba ɗakuna ina jama'a sa- me me za su ci saboda haka dole mai- mai- mai- mutum ya zama yana da kwaɗayin abubuwa iri-iri saboda jama'arsa tun da ba shi kaɗai ba shi jagora ne kuma in ya tara ta wajen kwaɗayin ya tara abubuwa na kwaɗayi ɗin saboda jama'arsa to dole ne in jama'an sun taru dole su cuci juna idan sun cuci juna in bai da fushi ba zai yi shari'a ba wannan ya dake wannan wannan ya karya hannun kai dariya wannan ya hannu- karya hannun wancan kai dariya wannan ya ɗebe dukiya wancan kai dariya baka da fushi yaushe zaka yi shari'a saboda haka ai duk makami aka bashi sha'awa dole ya tara abubuwan duniya don yana da jama'a fushi dole ya zama yana da shi domin ya yi shari'a hankali ko shi ne dama jagora to da aka yi haka sai Allah ya tambayi mala'iku ya nuna musu abubuwa da faɗi su faɗi sunayensu to ban sani ba don abubuwan ba su shafe su ba suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ayi ubangiji wannan abubuwan da kace mu faɗi sunayensu ba mu san su ba mu san su ba sai Allah ya ce to Adam faɗi sunayensa ka wani hikimar su don me aka yi su Adam ya faɗa filla filla komai da sunansa komai da hikimar sa filla filla malaiku suka yi mamakin abin da aka yi kwanan nan gashi ya san abin da ba su sani ba To, ai, sai Allah ya ce to malaiku ba da ku masu jira da girmamawa sai aka mai da Adam kaman kiblan Ka'aba aka fada ya kai masu jira sai Allah sai Iblis ya ce ni kam Allah in ka ce maka sujada akan wuta ko akan kaya zan yi maka amma wannan abin da ka halitta da tabon nan ba zan maka sujada ba ai na jiji ni da aka halitta ni da wuta haske ni da aka halitta da tabo du ana khairun min khalaqtani min nari wa khalaqta min tin to daga nan girman kai yaso mai sharrin nasa sai Allah ya yanzu haka za mu yi da kai ne maka baka umurni ba za ka yi ba to daga nan aka tsini masa ya shugaban marasa masa- marasa rabo to shine aka kawo nan idan an yi dukkan maganganu na alkur'ani an yi su an faɗi kafirai sun yi kaza munafukai sun yi kaza azzalin sun yi kaza za a tambaya ni, me zai sa ko mutum Allah ya bashi umarni ya ƙi me zai sa ku mutum Allah ya bashi umarni ya ki to sai Allah ya kawo asalin abin da ya sa mutane suke bikin bin umarnin Allah ta shedan ne ya koya musu shi ke musu jagora wa mutanensa amma bai da hujja akan bayin Allah inna ma sultanu ala alladhina tawallawnahu wanda suke jibintarsa su ne zai jago zai ja su amma wanda ba sa jibintarsa ba zai iya jan su ba annabawa dai ma'asumai ne bayin Allah waliye ko ba masu bane amma mahfuzai ne sai ya ja su an yi nisa ka ce a'udhu billahi astaghfirullah astaghfirullah sai sai su rabu da shi to wannan shi ne ke kawo kistoshin iblis din abin sai iblis da yake
وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي ya adam kamar da hankali wannan mutum fa makiyin shedan din nan fa makiyin ku ne da kai da matarka kar ya kutu kutu ya yi maka dalilin fita daga aljanna ka je kai ta wahala to dama namiji shine yake wahala akan iyalansa wace ku fita ku je ku yi ta wahala ba a kar a fita ku aljanna ka je duniya kai ta wahala
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعلى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى Kana jin hausa? Kana jin hausa? Kana jin hausa ko? Yi haka. Ita la ilaha illallah لا إله إلا الله Muhammadun Rasulullah محمد رسول الله sallallahu صلى الله alaihi عليه wa sallama.
وسلم Ashhadu أشهد أن anna Isa عيسى
anna Isa أن عيسى
anna Isa أن عيسى Abdullahi عبد الله wa rasuluhu.
ورسوله Abin da kika faɗa in je kin yadda dan daga zuciyarki har bakin ki Allah shi kadai muke bautawa shine ubangijin sama da ƙasa shi komai shi ya kowa shi kadai ne ubangijin mu wanda muke bauta masa kin je kin yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya koshi da wannan addinin Islam kin je kin yadda annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun ya aiko annabi Muhammad amma shi an kawo shi duniya da wani abun mamaki irin na Allah Allah ya kawo shi duniya yana da uwa ba shi da uba kamar yadda Allah ya yi annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uban gaba daya kamar yadda ya Hawwa ba ta da uwa to haka Isa ma aka yi shi yana da uwa ba shi da uwa mu ko aka yi mana muna da uwa muna da uba kin yadda da abin da kika faɗa kin yadda ko ki alhamdulillah yanzu kin zama musulma الحمد لله to yanzu za za za ki je ki wanka a ba za ki sha ruwa ba sai rana ta fari da dare sai kimiyya za mu karasa wannan azumi tare da ke wannan wanka za ki in kin yi aure kun kin fanta da mijin ki sai an yi wannan wankan ne tukuna ya alwala a yi sallah kuma akwai wani jini da yake zuwa wa al'ada wa mata a kowane wata in ya zo ba a sallah a lokacinsa ba a azumi a lokacinsa sai ya kare a yi wanka a koma sallah koma kwana da miji kuma musulmi ba ma cin alade daga yau ba a cin alade a cikin addinin islam allah ya baki dukiya ki yi zakka allah ya baki lafiya da hanya ki je ki hajji me ya sunan ki nada na'am بسم
na'am beti wani suna kike so na musulmi
زينب na'am Zainab.
zainab an kawo a tamfa mota an ba kawo ki je masarki mu tarbiya tamfa to an kawo a kawo ba إن لك فتسجى إن لك ألا تجوى فيها ولا تعرف كاسن الجنة آدم إن كانت في الجنة با ينوى با إشر با ينوى باب تريتي abinda mutane kullum za su ce ba yunwa ba kishirwa amma Allah ya ce ba yunwa ba tsiraiti to can ku- can kuma kishirwa sai ya hada ba aikin rana ba kishirwa saboda kishirwa da aikin rana tare suke tsiraici kuma da yunwa tare suke tsiraici a bakin ciki ne na zahiri yunwa ko bakin ciki ne na cikin ciki in kana aljanna ba ruwanka da yunwa ba ruwanka da tsiraici ba ruwanka da fita a rana kai aiki na ci- na neman abinci ba ruwanka da kishirwa amma in ka in sun fitta kai daga aljanna ka koma duniya ka shiga wahala za ka samu wahalan neman abinci za ka samu wahala- wahalan neman ah, ka fita rana kai aiki
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
فوسوس إليه الشيطان فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى shi kenan shaidan sai ya ji annabi adam yana ce kai wannan ni'ima sai mu gode wa Allah ba abin da za mu roƙi Allah sai mu dawoma cikin wannan ni'ima mu samu mulki mu zauna lafiya a wannan gida shaidan shi kenan ya ce to to wasu ne shaidan fara ya adam ya adam har a dulluka ala shaidan kulli kana so in nuna maka abin da zaka yi ka dawoma cikin wannan aljanna wannan itaciya ita zaki ci in zaka ci in ka ci zaka dawoma mulkin mulki na har abada cikin wannan aljanna sai ya mance da abin da Allah ya faɗa sai ya ci abin da aka faɗa din فأكلا منها وبدت لهما سوآتهما وطفقا يكسبان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فأكلا منها فبذل لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة فأتي آدم ربه فغوي ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدي nan da nan sai suka ji nasihan shaidan sai fadalle ma bi gurur sai ya yi musu rudi ya yaudare su har suka ci abin da aka hana din fa aka ramina nan da nan sai tufafin suka suka kwance a jikinsu eh an zama an yi laifi kenan tufafin suka kwance a jikinsu sai suna ɗiban ganye suna yabawa gaba da baya suna ah, tsiraci ya fito a baya tsiraci ya fito ta gaba suna yaba ganye ta gaba da baya wa rafiqa yasju ala min marqil janna wa fi adamu rabbahu fa qawi thumma ittabi rabbuhu fataba alayhi wa hadi wa fi wa fi adamu annabi adam wannan anan ubangiji ya kira abun sabawa to su annabawa yadda aka karantar da mu mu'azumai ne ba sa yin sabo to amma annabi adam ai bawan Allah ne Allah yadda yadda ya ga dama zai gaya wa bawansa amma mu adam annabin mu ne baban mu ne ba za mu ce ya saba ba sai mu ji Allah ne ya faɗa amma abin da muka ji Allah ce su majjabe nan da nan Allah ya zabe shi fataba alai ya karbi tubansa wahade ya tabbatar da shi cikin shari'a yanzu misali a kwamishinan polis ya kira wani inspector ya kawo nuna masa takardun aikinsa ya duba ya dubi kai dai har abada ba za ka iya aiki ba shekara ka nawa kana aikin har yanzu baka iya aiki tun sai ya karbi takardun tun ka ba muri mutum banza ya fita kenan sai ya kofur ke kira mu mutum banzan nan kofur man ya je mutum banza ya kai sai ce yadda kwamishina ya fara sai ya tsara je ragare sa ana kira domin tsakaninmu da annabi adam ranka yadda ne sani sai adam rabbo baka sun majjabe rabbu allah ya zaɓe shi da ba da irin labaran da allah yake ba mu na annabawa yan uwan annabi yusuf duka za mu za mu karanta mun yadda da abin da allah ya faɗa na zamowansu ma'asumai mun yadda da ya faɗa kuma abin da ke tsakaninsu da shi bayinsa ne fa fata ba alai Allah ya karbi tuban sa fa dai shi ya tabbatar masa da shi ya ta har abada قال انفقوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى
قال بلا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يجنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي shi kenan Allah ce ba magana dai shi kenan ku sauka ku bar aljanna ta ku sauka eh bidu ku sauka kawai ku sauka shi kenan aka saukar da muna kuka tare da babanmu Adam muna jikinsa da uwarmu Hawwa muka sauka a cikin bakin ciki annabi Adam ya yi ta kuka ya kada ɗari yana kuka alayhi salam a muka sauko Allah ce to ku sauka amma wannan gidan da na kore ku yanzu gidanku ne zan turo annabawa na za su zo da direction littafin da zai nuna muku hanyar dawowa duk wanda ya bi- ya bi wasiyarsu ya karbi umarninsu zai dawo gidan a gidanku ne na gado za ku dawo amma duk wanda ya bi maganar shaidan ko irin wanda ka bin nan ya bi to sun tafi kenan sun ga ba za su dawo ba zau da haka da muka zo sai Allah ya ta aiko annabawa annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi dudu annabi shu'aibu annabi musa annabi har zuwa ga karshen su annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan annabi isa to duk wanda ya bi waɗannan annabawa zai koma aljanna gidansa ne gidan ubansa ne wanda kuma ya bi shaidan to shi gane ba zai sake komawa ba wai shaidan ne yasa aka fito da mu dama to duk wanda ya bi shi to da shi da shi duk za su je wuta saboda haka ai kokari kada a bi duk abin da shaidan ya zayyana maka kar ka yarda da shi kai in ya zayyana maka wani abu mai muni maza maza ka istighfari ka rabu da abu shi yasa Allah ya ba mu ya taimake mu ya hada mu da malamai musamman malamai masu koya mana ɗariƙun waliyyai din nan misalin tijaniya abinda za ta fara baka istighfari in ka istighfari ka rabu da zunubin ka ka rabu da shaitan sai su ƙara maka salatin annabi salatin nan sai ya hada ka da annabi da ka hadu da annabi shikenan ka huta da bala'i annabi da kansa in kana masa salati kana masa salati sai dauke kai miƙa ka wajen Allah sai ka ji kana faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amfanin ɗariƙa kenan fa a kalamina wa dalla ma su atu ma da fi gaisa wani mariji wa sai adamu rabbu ka sun mujta rabbu ka taba da wahadi qala bila minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma tanunkum minni hudan wani tawhudiyya wa la yadillu wa la yashqi inna aiko annaba duk wanda ya bi umurnin annabawan da na aiko domin duk annabin da na aiko zan je a je a bi shi amma arsalna min rasulin illa li ta'a bi iznillah kowane annabi na aiko na ake dole a bi shi abin da ya faɗa ni na faɗa in ji Allah to in wanda wanda duk ya bi annabawan to zai dawo wannan aljanna ba wahala ba tsoro ba bakin ciki zai dawo cikin aljanna amma duk wanda ya ki bin annabawan ya bi shaidan to shi da aljanna nan har abada wuta a za shi tare da shaidan wani zuwa hudu ya fada abdullu wala shi ba zai bata ba inda ya bi annabawa na wala shi ba zai gamu da tsiya ko ko lahira ba a lahira ba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى amma duk wanda ya ki karban alkur'anin nan nawa to an ajiye magana dukkan annaba kenan an dawo kan mai gidan mu shi kadai wa man arada an zikiri amma duk wanda ya ki karban wannan alkur'anin nan nawa in ji Allah fa inna lahu ma'ishatan dankan na lamunce tun daga duniya zai gamu da kuncin rayuwa ba zai ji daɗi ba in an hada shi da mulki ne zai kwana ba bacci saboda tunani in hada shi da kuɗi zai kwana ba bacci in hada shi da mulki zai kwana ba bacci tunda ba imani yana nan yana cikin wani jin daɗi sai aka masa wani mummunan labari wanda ya shafi mulkinsa yana cikin jin daɗi sai aka masa labari wanda ya shafi kuɗinsa ba zai ji daɗin duniya ba in ya je lahira ko ina jiransa fala tu jibka an wadun wara wuradun inna yuridillahu yu'azzum bi hayati dunya wa tasaka anfusuhum kafirun in na ba su dukiya ko na ba su mulki na ba su fitina ne wanda za ta hana su jin daɗin duniya ta hana su bacci su ta shan ƙwayan maganin bacci su samu ɗan yin bacci saboda damuwa mai jan tankan wa nashiru yawmal qiyamati ama kuma mu tashe shi ranar lahira yana makaho da farko za ta tashe suna tafiya da fiskokin su ne wa nashiru yawmal qiyamati ala wujuh umyan wa bukman wa summa idan kuma sun tattaka da idan dunan nasu sun makance din sun kurunce din sun bebance din a tura su je filin tashin kiyama da wannan hali to in sun je sai a bude musu ido a bude musu baki a bude musu kunne don su ga azaban da take jiran su har su da kansu suka jabbana afsarna wa sami'na farji'na na amr salihin na mujinun Allah yanzu kan mun ga wuta mun tabbatar gaskiya ne abinda malamai da annaba suka wadace ya zama gaskiya tashin kiyama ya zama gaskiya yanzu kan mun ji mun gani a mai da mu duniya a ga kokarin mu za mu ba za mu ƙara yin sabo ba a mai da mu ta ce magana duniya a ta tashi mun riga mun nade ta an nade duniya babu ita yanzu ai to kaga an bude ido kenan an bude kunne an bude baki suna magana akwai lokacin da aka taso su kuwa a rufe bakin a rufe idon a rufe kunnen suna tafiya da fuska قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
رب لما هجرتني آمي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى sai kafiri ya ce Allah aini a duniya mai gani ne ya ka tashe ni na makaho in ji haka kai mini ba na aiki annabawa ka ƙi ganin abin da suka zo da shi ba ka makance ka ƙi karɓan hanya saboda haka na mai da kai makaho a nan lahira amma can gaba za a bude masa idon ne don ya ga azabar amma yanzu kan makaho ne wani su iya barki ya mace amin akwai wani malami a wata ƙasa ana taron manyan malaman duniya sai ya kama rigar ce ibrahim daula ya ce na ji labari kana fassara ƙur'ani da tawili kai babban malami ne kana fassara ƙur'ani da tawili ya dole ya wadon zuwan sai an yi tawili ta ba a tawili fassara ƙur'ani yadda ya zo ya to shi kenan fa man kana bi hazi amin fa bi la ta amin duk makawon da ka gani a duniya to a lahira ma makawo zai zama a ba haka ke nufi ba kar kai tawili kar kai tawili fa man kana bi hazi amin fa bi la ta amin wa adalla sabila wani qur'ani yace duk wanda ga ya makance a duniya ya ki karban hanyar Allah to lahira ma makaho zai tashi to amma sai yace maza to qur'ani yace duk wanda ga ne a duniya makaho ne a lahira ma makaho ne yanzu kai kana makaho a duniya lahira ma zaka zama ka ji ba haka ake nufi yace kar kai tawili ka rabbil mahajjatni abi wa kar kuntu basira ya Allah ka tashe ni makaho alhali a duniya ina mai gani yace haka kai mini a tadka ayatuna fa nasitaha na tura maka ayoyi na ka gani ka ki karba kazalika al-yawma tunsi haka na mai da kai haka na mai da kai makaho din tunda ka ki ayoyi na ka jefar da su ni ma na mai da kai makaho na jefar da kai
وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعلى الآخرة خير وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ومن- ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى يدك جنا يا رسول الله نجزي هكا مجي ساكاوا wanda ya ƙi karɓan ayoyin ma duniya a lahira haka za mu saka masa mu tashe shi yana makaho yana kurma yana bebe har ya isa filin kiyama daga nan mu bude masa ido da kunne da baki ya ga azaba ya, ya, da idonsa sannan kuma azabar ta kama shi haka za mu yi masa wa kazalika najri man aslama duk wanda ya banna walam yu'min bi ayati rabbi bai yi a- imani da ayoyin ubangiji ba haka za mu yi masa wala azabu da ka rage ashaddu abba idan kai mai neman kuɗi ta hanyar haramun da kai mai neman mulki ta hanyar haramun duk kana tsoron kada ka rasa kuɗi ka sha azaban duniya ko duk kar ka zama talaka ka sha azaban duniya ba to azaban lahira ta fi muni kuma ita mai dawwama ce ba irin azaban duniya ba in dai ka ce sai ta hanyar haramun za ka samu kuɗi saboda tsoron azabar duniya to azabar lahira ta fi haka muni kuma mai dawoma ce ita in ka ce sai ka aikata haramun ka samu mulki to mulkin duniya zai kare mulkin lahira baya karewa kuma annabi ya yi alkawari duk abin da ka gani kake kake nemansa amma sai ka sa ido ka gani cikin haramun in ka ji tsoron Allah ka koma da baya to Allah zai baka shi a cikin hanyar halal in dai ka ji tsoron Allah wannan ya faru ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani bawan Allah da daddare yunwa ta dame shi yace yau kam ko da ya sai ya nemo abinci sai ya je fada a ɗakin wata mace wanda mijinta ya mutu ya ya laluba sai ya ji abinci zai dauka sai ce a yanzu wannan haramun ne annabi ya ce idan mutum ya ga abu a cikin haramun yana so in ya bari Allah zai ba shi cikin haram bari dai in bari igana sai ya dauki hanya zai dawo sai akwati sai ga ga kudi akwati shi ma ah wannan ma fa yanzu in na dauka cikin haramun na dauka annabi ya ce in na ni hakuri na bashi Allah zai bani shi a cikin haram bari dai in bari ya ai aji akwati zai fito sai ya karo da gado sai ya ji mace mai laushi ke wannan kan ba zan barta ba sai ji ah shi ma dai haramun ne tunda annabi ya yi alkawari in mutum ya ya ya ya bar abun haramun Allah zai ba shi ta hanyar halal inda yake saboda saboda tsoron Allah duk ya hakuri ya fito ya dawo ya hakuri da yin wasu har gari ya waye gari ya waye ya jefa da manzon Allah yana zaune sai wata mace ta zo ta tsaya man- gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce, ya rasulullahi da biji na ya shahada na ya alƙawari ba zan yi aure ba amma yanzu abu ya zama min dole sai na yi aure wuri ya ɓaci jiya ba don Allah ya taimake ni kaɗan da wani ya ɓata mini jikina Allah ne kiyaye ni ka nemi wani wanda za ka haɗa ni mu yi aure annabi ya ce jama'a cikin kunna akwai mai son wannan mata ya aure mutumin jiya da tunan ce gani ya rasulullahi ke kina son wannan ta ce ina son sa kai kana son ta ina son ta shi ka daura musu aure sai ya koma gidanta kaga duk abubuwan nan sun zama halal gare shi da ke ya ji tsoron Allah bai ya ji tsoron Allah ya basu to duk wanda ya ji tsoron Allah akan haramu ya bashi to Allah ya algare zai bashi abin a cikin halal ba sai ya wahala ba saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah tsoron Allah shine maganin komai na duniya da lahira komai yayi wuya in dai ka sa tsoron Allah zai sai sauki أفلم يهديهم كأهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى yanzu bai ishe su abin izina ba abin yin hankali gashi daga makka suna tashi suna zuwa kasashen sham suna wucewa garurukan da muka halakar da kafirai suna ganin birin mu'affalatin wa qasrin mashid suna ganin kangayen gidaje duk kafirai aka halakar da su suna ganin rijiya ba kowa kafirai ne aka halakar da su kam da yawa ahalakna qablahum min alquruni kamun su zo mun halakar da kafirai masu ƙaryata annaba wannan sana'a da suke yi ba ta da kyau kafirai sun ƙaryata annaba na halakar da su kafirin annabi nuhu kafirin annabi hudu kafirin annabi salihu kafirin annabi ludu kafirin annabi ibrahim kafirin annabi musa duk na halakar da su wannan sana'ar ta karyata manzanni ta sa na halakar da su kuma suna ganin kubaiban mutanen yamshuna suna ta fi masakin a wurin fatocin su inna fi zalika izina lura da wa'azantuwa da irin wannan abu da ayati sun yi sa'aya li ulil nuha ga abu ga ma'abuta hankali ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى su abubuwan da suke yin na har suna cewa ai ka faɗa mana in mun kafirce maka za ka za a halakar da mu za a saukar mana da azaba to har yanzu shiru muke ji Allah na ce istajilunaka bil azab suna gaggautar da waya kawo azaba kawo azaba don me suke gaggauta kawo azaba ba za su gaggauta kawo alheri ba don me suke gaggautawa a kawo azaba ai na riga kowannen su na rubuta musu ranar mutuwa ko ba zan canja ba komi kafircin sa sai ranar ta zo kashe shi komi kafircin kafirai eh, ajalin da aka ɗiba musu nan sai yayi a harakar da su don menene ai ajalin su bai yi ba zan harakar da su ba walau walaula kalimar saukar min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamman ba duk kalimar ubangijinka ko waɗanne mutane li kulli ummati najar ko waɗanne mutane suna da ajalin su in ajalin su yayi a halakar da su ko wani mutum kuma yana da ajali in ajalin su yayi a kashe shi ba don haka ba da ma ya zama dole in halakar da wannan kafirai marasa kunya amma kuma ya zama dole na riga na rubuta haka kowa da ajalinsa ko waɗanne mutane da ajalin su أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى يا رسول الله سي كي حقوني كي حقوني فاصبر لحكم ربك آه shi shekarun da aka diba masa na hakurin ma duk ba su wuce shekara goma sha uku ba na zaman maka ana ce kai hakuri sai lokaci yayi kai hakuri sai da ya kaure ya koma madina shekara daya cikin shekara ta biyu aka ba shi izinin jihadi to daga nan ne maganan fasbir ta kare sai a aika wa mutane a ce ku zo ku musulunta ku zo mu bauta wa Allah mai sama mai ƙasa wanda yi mu yayi iyayenmu da kakanninmu mai saukar da ruwa ya ba mu abinci kar ku bauta dodo abun banza to in sun yarda shi kenan an huta in ba su yarda wace ku zo mu rubuta yarjejeniyan zaman lafiya za mu zauna da ku ba za ku taimaki wasu su yaƙe mu ba ba za mu taimaki wasu su yaƙe ku ba kuma za ku za ku saukar da bakin mu kwana uku mu ma bakin ku sun zo za mu saukar da su kwana uku zauna lafiya in sun ce sun ki wannan ai ba wai mu bi ku a cikin sabon abin da kuka kawo ba ba wai mu rubuta yarjejeniyan zaman lafiya wannan abin da kuka kawo nan ai sai mun hana ku to shi ne yake kawo fada da zubar da jini amma in an bi na farkon da na biyun ba fada ba zubar da jini ku zo mu bi abin da ubangijin mu da mu da ku duk ɗaya ne, ku zo mu bi shi in sun yarda shi kenan in ba zai ku zo mu rubuta zaman lafiya dukkan mu yan adam ne in sun yi ai ku da kuka kawo sabon abin nan dole sai kun bashi waddu law takuna kama kafaru wa takuna sawa wannan shine yake kawo fada na jihadi na zubar da jini wannan suna yi wannan suna yi fi sabilillah alladhina amanu yuqatilu fi sabilillah walladhina kafaru yuqatilu fi sabilillah taghut su musulmi su yi jihadi saboda Allah su kun wadancan su yi jihadi saboda karfafa dahutun su shedan shedanin su ko dodon su fasbir kai hakuri ya rasulullah fasbir la ma yaquluna wa sabbi bihamdi rabbika qabla dhulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha min ana'i al-layli fasabbi wa atrafa an-nahari la'allaka tarbi kalbi da lama ya kura sai ka hakuri akan abin da suke faɗa maka marar daɗi cewa a kai mai sihiri ne a kai ma mai hauka ne a kai ma boka ne duk kai hakuri ya rasulullah wannan duk zai wuce na baka labarin yadda muka yi da kafirai masu yi wa annaba irin wannan izgilin naka ma yana zuwa za mu harakar maka da mutanenka tun kana da rai ko da bayan kuma za mu yi haka da su فذوي لما يكون وسبي بحمد ربك قبل ذوي الشمس وقبل غروبها فسبي anan a farkon sura can annabi Musa ya ya gaya wa Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ali harun akhi ushdud bi azri wa ajru fi amri kay nusabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseeran innaka kunta bina basiran ya Allah wannan bukatun duk da na faɗa maka in ka biya mana su abinda muke so mu samu da mu yi maka tasbihi da yawa mu yi maka zikiri da yawa abinda muke so ni da an uwana da da masu bin mu to karshen sura ce to annabi shi kai ma kai hakuri kai ma kai ta tasbihi fasbihi ala ma yaquluna wa sabbi bihamdi rabbika kai tasbihi kana gode wa ubangijinka qabla turu'i shamsi wa qabla ghurubiha kamun rana ta fito da kamun ta fadi to anan akwai maganan salloli amma abin da ya fi bayyana lazimin safe da lazimin la'asar akwai maganan salloli ana qabla dulu'i shamsi akwai sallan alfajr wa qabla ghurubiha akwai sallan la'asar min ana illaili fasabbi wa atrafan lahi la'allaka tarli wa min ana illaili addare kuma akwai sallan magriba akwai sallan isha'i wa atrafan lahi da kifan rana nan kuwa akwai sallan azhar da la'asar to amma abin da ya fi bayyana don aya daya ana fassara da abubuwa ba daya ba biyu ba wata ba uku ma wata kuma duk kowa kowa ya zama tafsirin sa gaskiya ne nan fasiru alama ya kuruna kai hakuri akan abin da mutane suke faɗa mara daɗi ya rasulullah wa sabbi bihamdi rabbika kai ta tasbihi tare da gode wa Allah ubangijinka qabla dulu'i shamsi kamun rana ta fito wa gablan gurubiya kuma haka kuma kamun rana ta fadi akwai hadisin da yake cewa la an aqudam aqawmi yazkurun la ta'ala ba'da salati subhi ila tulu'i shamsi ahabbu ila min ad-dunya ma fiha wa la an aqudam aqawmi yazkurun la ta'ala qabla tulu'i al-fajr ila ila tulu'i shamsi ahabbu ila min ad-dunya ma fiha da zauna da mutane masu tasbihi masu zikirin Allah bayan sallan bayan sallan safe har rana ta fito ya fi mini mulkin dukiyar duniya da mulkin duniya gaba daya in zauna da mutane masu zikiri bayan sallar safe kamun rana ta fito muna zikiri ya fi mini dukiyar duniya da mulkin duniya gaba daya kaga nan ga wannan hadisin ya nuna lazimin safe da lazimin la'asar ne kawai wa mina na illa li fazabbi واطراف النهر لعلك ترضي يا رسول الله ka umurci mutanenka su yi ta tasbihi su yi ta sallan farilla da sallan nafila domin mun gaya maka halin lokacin da muke lissa maka halayen annaba masu kyau mun gaya maka halin annabi annabi Isma'il kakanka wa kurbil kitab Isma'il innahu kana صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا kakanka annabi Ismail mun gaya maka halinsa mutum ne mai gaskiya mai cika alkawari mai umurtar iyalansa da sallah da zakka mai umurtar mutane da ai- ai- ai- aikata ayyukan alheri saboda haka ya rasulullah kai hakuri alama ya kuna kan abin da mutane suke faɗa mara kyau fasabbi kai ta tasbihi kana gode wa ubangijinka qabla dulu'i shamsi kamun rana ta fito wa qabla ghurubiha kamun rana ta fadi ma ka zauna kai zikiri kamun bayan kamun ta fito ka zauna kai zikiri kamun ta fadi wa min ana illaili haka kuma cikin lokatan dare isha'i da magariba kenan da sauran in- lokacin da ake tahajjudi misali domin faril farillai da nafi duk gaba da ake faɗi wa min ana illaili wa atrafan nahi da gefan rana nan kuma in in nafil fili ne su sallar walaha kenan da Allah ka tarde in kai haka za ka samu yardan Allah fiye da haka za ka samu ƙarin yardan Allah ta Allah yana jawo hankalin mu shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya bashi yardarsa mu babiyansa mu tsaya mu yi ta sallan farillai da nafil fili mu yi ta zikiri mu yi ta tasbihi ko za mu samu yardan Allah yardan Allah ta fi aljanna daɗi Allah yana cewa yar samun yardan Allah wa ridwanu min Allah akbar zalika wal fawzul azim samun yardan Allah ya fi aljanna daɗi samun al- yardan Allah shine babban ah, babban rabo
ولا تمدن عينيك إلى متعنا به أزواجا منهم دعوة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زارة الحياة الدنيا نفسنا وهم فيه ورزق ربي خير ما أبقي لا تمدن عينيك يا رسول الله كرك ميغا idonka kai kai ta kallon mutanen da na ba su duniya kayan eh, dukiya da mulki baka dubi waɗannan fakiran da nace ka haɗa kai da su ba kamar yadda ya faɗa a cikin surar da mu- muka fito kamun wannan ina cewa sabir nafsaka ma alladhina yaquluna rabbahum bil ghadati wal ajri yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تجي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه ka karka karka ido kare ketare talakawa miskinai da fakirai ke ta kallon masu daraja eh, na duniya a dukkan su kayan ka ne ratul muddanna ina ke lawa mutana bi zuwa minhum waɗanda muka jiyar da su daɗi abubuwa iri iri yana da kaza yana da kaza yana da kaza ma yana da kaza yana da kaza kowanne iri iri mun ba su wannan ne linaftinahum fi don mu fitine su da waɗannan abubuwa shi mulki abu ne wanda yake mai kyau a wurin mutum mai kyau annabi sulaimanu ya yi mulki allah ya hore masa mutane da aljanu da shaidanu da iskoki da komai amma annabin allah ne da zai yi babuwar sarauniya ma sai da ya sa tukuna aka yi masa kwalta tun daga fatarsa har, har wajen gari kwalta zai yi babuwar sarauniya kwalta fa babakin kwalta ba zinariya to kaga bai wannan irin mulki amma kuma annabi ne mursali ne annabi ibrahim shine shugaban annaba bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine bayan annabi muhammadu ba kamar sa yana da shanu garke uku kowane garke ya kai saniya dubu ya za kuke ji kullum Allah mu je je yayi baki ya yanka musu bujimi yayi baki ya yanka musu bujimi yanzu kaman irin ni na na yi baki yanka musu bujimi gobe ma waɗansu zo yi haka saboda yana da samu saboda haka mulki baya hana zama mutum ya zama bawan Allah dukiya ba ta hana mutum ya zama bawan Allah dama halin da mulki ya tarar shi zai karfafa halin da dukiya ta tarar shi zai shi zai karfafa zaratul hayatid duniya mun ba su ne kawai fure ne furen kallo ne na duniya ba da wani amfani in dai ba imani a ciki kullu khairin laysa bi khairin in kana wara'ahu nar kullu sharrin laysa bi sharrin in kana wara'ahu janna kowane alheri in dai bayan sa wuta zaka shiga to ba alheri bane karka yadda kowane sharri in dai bayan sa aljanna zaka samu ba sharri bane tunda aljanna zaka shiga bayan nan ah linaftidahu fi wa rizqu rabbi khairun wa abqa mun ba su wannan ne don mu fitine su da wannan abun a hana su bacci suna cikin jin wani dadi a kawo musu mummunan labari wanda ya shafi dukiyar su ko ya shafi isa mulkin su ya zama ba bacci linaftidahu fi wa rizqu rabbi khairun wa abqa wato arzikin da Allah zai baka cikin halal ko bi kankantarsa khairun shi yafi wa abqa kuma shi yafi wanzuwa
alhamdulillah alhamdulillah Ah, ka- kamun mu- muna godiyan Allah Allah ya kawo mana sanata yariman bakura sani sani eh, gwamnan shari'a wanda ya wanda ya kawo mana canji a ƙasan nan na alheri ya kawo mana shari'a mun gode masa Allah ya kwanansa Allah taimake shi ya kawo mana ziyaran karramawa saboda girma alqur'ani dama shi mai son alqur'ani ne tunda mai son shari'a ne Allah ya kawo mana shi don ya karrama mu kamar yadda muka gode wa Allah a makon jiya da ya wuce mai girma gwamnan Kaduna ya kawo mana irin wannan ziyara ya zauna tare da mu har muka ƙara tafsiri muka yi masa addu'a Allah ya ba mu waɗannan bayin irin waɗannan bayin Allah da yawa a cikin mutanen mu masu son addini masu kishin addini masu kishin jama'a su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya kiyaye mana su Allah ya biya musu bukatun su Allah ya ba mu irin su da yawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ha mai kace sai alhaji amadu ibrahim a tabbaci ha alhaji amadu ibrahim eh a tabbaci Eh.
ya kawo duka gudanai guda ashirin Allah sa ka dare da dabbobi guda hamsin Allah sa ka dare bawan allah kuma ya kawo gudanai guda biyu Allah sa ka dare a fata musu addu'a Allah sa ka dare to Allah ya ji gamu Ah, ina masu karbar da riga su nawa ne ku za a duk inda kuke to ko mutum da ne ko riga tijaniya Allah yana son ta yana son bayyanta ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina annabi ya ce atta'i min zambi kamar la zamba lahu wanda yake tuba daga zunubi Allah ya mai da shi kamar da uwarsa ta aife ba zunubi ta'ibu mai tuba fa'ilu kenan amma wanda yake tuba kullun sau 230 shi tawwabu ne fa'alu ne saboda haka Allah na son masu yawan tuba Ah, amma ba ce dole ba ya janna hazi tazkira faman sha'a ittakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa sai mutum ya ga dama ya shiga sai ya ga mu sharadi in fa ka shiga ba fita ba za ka bari ba saboda alkawari ka dauka kuma ba hada da wata dariqa dariqun wali ya dari uku ne da goma sha uku magadan annabawa dari uku mursalai Ah, kuma ba a zuwa ziyaran wasu wani sau da suke cikin tijjaniya amma dukkan wajen Allah muna son su muna girmama su kuma sallah cikin jama'a inda inda an samu sai dai in ba samu mu sai sallah cikin kadai girma iyaye da musu biyayya sharadi ne jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a sharadi ne in ka samu mutane in baka samu shi kenan kuma ba a zanta ba duk wanda ya yarda da wannan sharadi na ba shi rika shehu tijani ya tambayi malamai ko ko wanda duk ya iya ya koya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a da sharadin jawhara wasu kuma rabbika bukuratan wa asila ya yi zukurla zikiran kasiran wata bukuratan wa asila Allah ji gamu Allah ji ga iyayenmu da iyayen iyayenmu da malaman mu da malaman malaman Allah saka shi mu da alheri Allah ji ka musulmi maza da mata raye da mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addini mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya biya dukkan bukatu mu da bukatu masu taimaka mana duk masu taimaka mana Allah ya taimake su masu karfafa mu a cikin wannan harka ta addini Allah ya karfe su albarka na misalan duk karfin da yake neman ya karya musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da yake neman ya danne musulunci Allah ya danne karfin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu albarka na misalan Allah ya yi musu duniya dukkan bala'o'i bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammad الخاتم لما سوى الناس الذي ذكر هذه الأسرار كلمة الحمد لله رب العالمين mun gode maka